نعم
sunan إذا فعلت وأتته يفعلي ونور عبد الله النسيء ينجلي to نعم إذا فعلت mun faɗi alamomin suna نعم a can baya ko نعم mun ce abin da za mu gaba ta ji sama ɗaukar ka akan shawarar jirgi da kuma harafi نعم eh su kuma bayan shi shi kuma a wajen ɗaukar sai ji shi ne yake biye masa نعم shi ma saboda haka sai ya gabata shi bayan suna shi zai faɗi menene alamomin fi'ili kuma نعم shi ne sai yake fi'ilo shi aiki yanke نعم yana bayyana bisa da ta ta fa'alta ma'ana ta ulfa'il ke yake ne ta ta fa'alta ma'ana ta ta aikata ke to fa'alta din nan ko da ya faɗa ba wannan nufin ita kanta waje na fa'alta din ba idan kace fa'alta ko fa'alti ko fa'alti ma ko fa'altum ko fa'altun na duk waɗannan kowanne daga cikin waɗannan suna zama alamar duk dai abin da zai zama ta ce ta aikata abu misali in kace fa'alta ka ka aikata ke fa'alti kin aikata fa'altu ma kuma aikata ku biyu fa'altum kun aikata ku da yawa maza fa'altum da ku kun aikata ku da yawa mata kaga duk wannan yana nuna fa'idi ne wanda ya aikata aikin shi aikin na duk lokacin da ka zo ka samu wani abu yana da irin wannan ta irin wannan ta ulfa'ili ne to kace wannan abin aiki
نعم وأتت da kuma ta ta utani da asaki na ita kuma duk lokacin da ka zo ita kuma ta kama ce wata ke daurariya idan misali mutum ne ya aikata abu za ka ce fa'ala ya aikata idan mutum zai ka ce fa'alat ta aikata fa'alat kaga an ana magana wannan wanda ba ta nan kenan wasu wanda muka yi magana fa'alti kin aikata kaga mu hada ba ce da ake magana a kai to kowace ce daga ciki ko ta rufa yin nan ko kuma ta ta ta yawon ma da bacci to duk kowace ce in ta zo tana zama alama ta ciki ويفعلي da kuma ya ta if'ali if'ali ki aikata ya ce hindi in ki yi ki aure to duk kowace ce a nan wajen ta yi ta rufa yin to duk waɗannan idan suka zo suna zama alama ne na ciki wannan
ونون عقد لنا da kuma nuni ta aka bilanna ita ce nuni tafsiri kenan a tafila nuni tafsiri wa tafsiri wa take mai karfi kace aka bilanna aka bilanna ko af'alanna kaga af'alun inna aida ta to in kace aka bilanna wato ka karba baki na a cikin aikin aikin da kake yi. ita ai kira nuni tafsiri to ko nuni tafsiri in je a tafila ce ko kuma alabiba ce kamar aka bilan duk dai karfi yake nunawa sai dai waccan mai karfi ce aka bilanna wannan kuma aka bilan alabiba ce da kowace ce daga ciki yana nuna cewa wannan abun shiri ne duk waɗannan abubuwan ba wanda yake shiga cikin shi نعم سواهما wannan kaga a cikin abubuwan da ya faɗa kenan to akwai abubuwa waɗanda suke kuma alami ne na cikin wanda su kuma a nan wajen da suke su ba kamar misali kaga akwai kad idan kad ta shiga duk abin da kaga kad to abin da yake gaban kadin nan shi ne kuma kace kad ne Allah to sai a nan yanzu saboda zuwan kad to shi ne in dai kaga kad ko kad ja ja din nan yanzu ne in dai kaga abin kad haka nan idan kaga saufa duk abin da kaga saufa tare da shi abin kalla saufa ta alamuna to ta alamuna din nan yanzu shi ne ba yanda za a yi saufa ta zo abin da yake gaban ta daga ba aiki ne haka na shi ne amma filin wanda zai zama da cewa ba jinsi ne na aiki ba ma'ana abin da nake nufi kamar yanzu misali ka ce sai ya kule su fawo kaga sai ya kule su fawo ai za ka iya cinin filin nan ya kule ya zauna su ta aiki ya baka ma'ana amma yanzu misalin kamar da muka kawo yanzu na da nan ne ne mai sini kamar su idu masala haka su idu yanzu in ka ce sinin nan a idu ba zai zama ya baka ma'ana ba to wannan sinin wannan na jinsi ne na aiki a cikin abin yake a cikin wannan abu ba shi muke magana ba amma ji- shi ne wanda za ka cire shi kaga kuma cewa abun kuma aikin ya zauna to wannan shi ne shi ake magana kamar sai ya kudu ko sa kudu ko sana kudu wanda kuma galiban ba za ka ga gaban shi ne yana ɗaya daga cikin harfin nan za ka ga akwai aliki ko nun guda ko ya kota a gaban sa kamar yadda sai ya kudu sai ya kudu su fa haƙo da dai sauran irin waɗannan abubuwa ko sa kudu ko sana kudu ko sata kudu idan ka ga ɗaya daga cikin waɗannan wannan shi ne ka gani shi na ɗaya daga cikin wannan to waɗannan galiban idan ka cire shi za ka ga cewa fi'ilin zai iya aikata aiki shi kadai waɗannan su ne alamun fi'ilin wanda bai faɗe su ba a nan wannan to duk idan suka zo waɗannan suna nuna cewa wannan abin da aka aiki ne
نعم سواهما to wani fi'ili wani suna الحرف shi ake kira harfi kuma kaga a cikin shi harfi bai da alama idan ka ɗauko alamomin sunancin da muka faɗa kaga duk ka sa masa kaga bai shiga ba shine ko jarra ko tanwini ko nida'i ko al ko ko isnadi shine ka jingina abu kaga alamomin suna biyar kenan shi kuma alawan shi idan ka shigar da shi ko kad ko saufa ko kuma ta utani shi ko kuma ta ulfili ko nuna tawkila a tawkila wala aziza ka shigar ko ya fi din ta ta ta ta ulfa'ili ta ta ta fi ta ma duk ka shigar ka ga cewa wannan abun bai karba ba sai ka ce wannan abun harafi kuma kamar yanzu ila haka ila idan ka kawo shi duk wa'ancan abubuwan da kake sa ba zai shige su kowane irin wancan abubuwan wajen guda goma sha a wajen fi'ili mun faɗi guda a suna mun faɗi biyar a wajen fi'ili mun faɗi wajen guda shida ko bakwai duk idan ka sa ba ka cewa ba zai shige cikin ila hal to shi ne wannan shi aika shi to shi kanka fi'ilin nan kuma sai ga akwai wanda yake masufi ne suna kawai yake shiga akwai kuma wanda fi'ili kawai yake shiga akwai kuma wanda yana shigan fi'ili yana shigan suna kowanne daga ciki to shine sai ya kawo maka su ka hal amma misali yanzu kace hal kaga hal zaidun qa'imun ko kuma hal qama zaidun kaga kowanne yana shiga kaga qama shi ne zaidun kuma hal zaidun qa'imun kaga shi ko suna ne kaga hal tana shiga kowanne kenan da shi wa fi ita kuma fi tana shiga cikin suna ne kawai amma alma'u fil kunshi ba dama ka gaci kaga gaban ta sai shi ne ba zai yi ba.
na'am wa lam da lam ita kuma lam duk inda take za a ga ita kuma shi ne take shiga kamar lam yalid wa lam yulad wa lam nashra in za a ga shi ne take shiga ba za ka taɓa ganin lam ga suna a gaban ta ba a gama hasu sun kiran da suna kawai fi ilin mujari'un gari lam Na'am.
yake maka to shi ne mujaribi shi ke bin lam har anan wajen ya gama gaya maka alamomin suna ya gama alamomin fi'ili ya gama alamomin harafi kenan a nan wajen to shi sai kuma ya kuma komawa ya ga cewa shi kansa fi'ilin nan fa ya ya hauhawa wato ya raba haɗi zuwa kashi uku akwai fi'ili mazi wanda yake nuna aiki ya wuce akwai fi'ili mudari da yake nuna yanzu ake aiki akwai fi'ili amri da yake nuna cewa a mustaqbali ne kamar zai nuna cewa yanzu horon ka yake ta aiki kaga ba a riga amri ba to sai ya fara da mudari domin shi ma a nan wajen a cikin duk waɗannan sunayen shi ma shi ne yake ɗaukaka a gare su domin kowane daga cikin su ko fi'ili mazi ko fi'ili amri dukkanin su mabniye ne ana kiran su ne su ba sa cancanjawa amma fi'ili mudari shi yana cancanjawa jumhur biyu yau ka gan shi da fata gobe ka gan shi da rufa gobe ka gan shi da sauri amma fi'ili mazi duk inda yake za a gan shi da fata gare shi fi'ili amri za a gan shi da sauri gare shi da kuma ɗaukakarsa a kan shawarar canjin da yake sai ya fara gabata maka da shi sai ce fi'ilin mudari to ya li lam shi ne yake bin lam ɗin nan da muka gaya maka a sai duk inda ka ga lam fi'ilin mudari ne a gaban ta لم يلد ويلد من في المدارج يولد في المدارج لم نشرح أن نشرح من في المدارج إنت تزلم أشي قبل في المدارج كودا ساعة شوى في اللي تجي زوا فأما دي أنا تواري مك شوى قال أنا وجل لم كو تجي زوا كما يندك أد دي إنك تجي كما تقول في المدارج با يندك لا يزم بلاري يا قبل دي إنك تجي da saukan nan da muka gaya maka domin su ma suna bin lamuni su ma fi mudaribi suke سوف تعلمون سيقول سبحانه سيقول إن هذه المدارجين وجد إن هذا أن غراهم كوشيني كو سوف كولم وفي المدارجين فإن هذا قد إتكما هنا من فيه مدين كما عند مقت إن هذا تاتنا إتكما فيه مريدين فعلت هكذا كاو تاني فعلت إتكما فيه مريدين هذا فيه مريدين على غراهم جنا waɗancan yana da shi ma guda uku shi ne mudari kuma shi ne yake da wannan ya ta injili din nan da muka faɗa shi ne amri kenan
kai shan amma lam yasam kaga lam yasam ya ka maka misalin inda mudari ne kaga lam yasam
na mu ma biyal afala ma biyar af'ali to na malin gide kuma idan Na'am.
fi'ili ne shi kuma na mi kamar yaje shi na bita da ta ɗinkin da muka faɗa maka yalla ka ɗin ta'ul fa'il ce ko kuma ta ce ta ta'ul tani ta sakina kaga tsarin wanda bai faɗa maka ba shine kadda mabiya maka
na na mu sim يدعون فعل الامر na شوف فعل الامر na kai masa alama bin nuni da nuni da muka faɗa ta asabi lan din can da muka faɗa in amrun ku yi amma kuma shi sharadin sa ko da ya karɓi nunin sai kuma idan an ji ana an ka an fahimci horo a cikin abu idan misali sai aka ji akwai nunin za ta iya shiga ciki amma kuma ba a fahimci horo a cikin abun ba to wannan abun ba za ka kiransa fi'il amri ba sai dai ka kiransa ismu fi'il amri suna na fi'il amri a gane ko dole ka'ida sai idan an ji wannan sharɗin guda biyu nuni da shiga kuma a ji an fahimci amri a gane amma idan aka ji nunin ta shiga amma ba horo to ba za a kira shi fi'ili amri ba ko kuma a an ji horon amma kuma nuni ba zai shiga ciki ba to shi ma ba fi'ili amri bane kamar yadda kace sa sa kane ai an ji horo amma ba inda aka je aka taba jin cewa ta hanna ko to duk inda aka ga ashe kenan wannan shi fi'ili amri sai ya samu wannan alama guda biyu kenan a jinni ta shiga sannan kuma a ji har ila yau an sami ne an ji horo a ciki amma idan ba a gaba ɗaya daga ciki ne to sai dai a kira da ismu fi'il amri suna ne na fi'il amri amma ba fi'il amri bane wal amru in yakun nunu mahal horo idan ya zama lam yakun nunu mahallan babu jire da nuni a cikin sa kamar yanzu sa hadin nan da muka ce ko ma same ko sa same duk wannan idan muka ji amma ga su ba nuni ko ba da jirin sa ba yaya sunan sa wasu mu ai kira wa ismu shi ai kira ismu fi'il amri
na hausa kamar sah wa hayya hal sah ma'ana tsakani ko hayya halan ma'ana kan kai gaggawa ji to hayya hal to kaga shi ma yana zuwa amma an shi ma baka taba jin an ce hayya halan na ba to shi ma wannan kaga ba wannan ma'ana da abin ne fuskanto shi ne hayya hal
alhamdulillah